أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi a yau muna lahadi biyu ga watan biyu hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da 22 ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2017 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun nisa kamar yadda muka saba muna gabatarwa a kowane sati ran lahadi kuma da kowane watan ramadan in Allah ya nuna mana da haka mun zaɓi wato mun tsaya ne akan aya ta ɗari da talatin da takwas a yau za mu koma mu ɗauko ta daga ɗari da talatin da bakwai zuwa ɗari da talatin da takwas shafi na ɗari daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk ayyukan da za mu gabatar kuma Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna ta kasance ita ce makoman mu Allah subhanahu wa ta'ala ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما نعم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله سبحانه وتعالى تبشر المنافقين ka yi ma munafikai bushara an gane ko munafikai su ne waɗanda suke ɓoye wato kafirci suke bayyana imani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi su ko ba haka ba munafincin nan ya kaso kashi biyu akwai annifaqul i'tiqadi munafinci na aqida akwai annifaqul amali munafinci na aiki shine waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abi Huraira an gane ni ɗabi'o'i guda uku da kuma hadisin Abdullahi ibn Amr dabibu guda hudu idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana a cikin hadisi Abdullahi ibn Amr wato wa idza khasama fajara almuhimmu wannan munafinci ne na aiki akwai kuma munafinci na zuciya shine mutumin da ya bayyana da imani ya boye kafirci ko ba haka ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وسألت بشر كيمس بشارة an gane ko abinda ake ce ma bushara shine a baka labari abinda ke faranta ma da rai shine imamul qurtubi yace at-tabshir al-ikhbaru بما يظهر أثره على البشر أباد لابار أبندا تأثير شيك بينا على البشر ما أكم متنبا أكم فاتا دومين البشر دان أدم البشر فاتا كبا كبا الله سبحانه وتعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر كأنا قول البشر أي مقرأ دان أدم كو سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر nan bashar an nufin fatar huska ko fatar an ta jikin ɗan adam a takaitan takaitawa dai an ce bashar ana nufin fatar ɗan adam a wani lokaci to shi yasa malamai suka yi saɓani da an ka ce bashir shin kalima ta bushara ana amfani da ita ne a cikin alkhairi da sharri ko ko a'a waɗansu malamai suka ce ana amfani da ita a cikin alkhairi ana amfani da ita a cikin sharri wasu ka ce ana amfani da ita cikin alkhairi ba tare da kaidi ba amma in za a amfani da ita cikin sharri sai an yi mata kaidi an gane ko kenan yanzu misali in nace ina maka albushara to farin ciki zai dauka amma in nace ina maka bushara da abinda zai makanta ma zare to dole sai na kawo shi shi ne waɗansu malamai suka bambanta kenan waɗansu malamai suka ce a'a in an ce bashara tunda tasirin abu zai bayyana akan fatar ɗan adam to babu matsala yana yiwa zama alkhairi yana yiwa zama sharri dalilin su kuma bashiril munafiqina waɗansu malamai suka ce a'a wato in an ce in dai wato cikin mummunan wuri ne to za a wato kaidinta a ce da kaza bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin to amma an ka ce bashir bishara ba a kawo alkhairi ba ba a kawo sharri ba to alkhairi za ta dauka to amma waɗansu malamai suka ce a'a nan wato isti'ara ce ta hakkumiyya abinda ake nufi da isti'ara ta hakkumiyya kalma ce wadda ana amfani da ita da alkhairi to amma sai an ka bude da alkhairi irin ɗabi'an munafikai suna da wasu mummunan niyya suna san tsammanin alkhairi ne da same su sai an kai tahakkum zuwa gare su tahakkum da hababba shine izgili shi yasa waɗansu malamai suke fassara shi da gyatse ko ba haka ba bashiril munafiqin ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kai ma munafiqai bushara bi anna lahum azaban alima ko kai musu gyatse da cewa suna da azaba mai radadi kaga ba abu ne wanda za a yi bushara ba kamar yadda mu da Hausa a ce albishirin ka sai a ce dan goro hori mai tsutsa suwaye munafikan nan sai Allah ce allazina yattakhiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin kun ga wannan shine muka yi bayanin cewa ana kiransa a cikin ilimin tafsiri at-tafsirul muttasil at-tafsirul muttasil al-muttasil shine abin da yake hade wuri guda al-munfasil shine abin da aka rarrabe to tafsirin alqur'ani da alqur'ani yana da wato sassa guda biyu manya manya ko ya zamanto munfasil ko ya zamanto muttasil in ya zamanto wato munfasil shine wata aya ta zo a cikin wata sura amma wadda za ta fassara ta tana can a wata sura ko tana can a wani wuri daban ko da a cikin sura ne amma ba haɗe suke ba ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wata'ala ce wa idh wa'adna Musa 40 lailatan mun yi mun yi alƙawari da annabi Musa na kwana 40 to amma Allah bai faɗi ba shin arba'in ɗin nan haɗe suke ishirin ishirin ne goma goma ne talatin ne sannan aka ƙara goma ko ko ashirin da tara aka ƙara ɗaya ko ko yaya hukuncin yake sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani kai tsaye a cikin suratul a'raf ya ce wa wa'adna musa thalathina laylatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla kaga ashe can talatin ne aka ƙara goma can ko an ce arba'in to kaga ashe ba haɗe suke ba kaga ayar da ta fassara waccan tana ina tana wata cikin sura daban wannan na bakara wannan kuma tana cikin suratul a'raf to wannan shi ake kira at-tafsiru al-munfasil amma at-tafsiru al-muttasil shine aya ta zo wadda za ta fassara ta sai ta zo bayan ta kai tsaye shi ake kira at-tafsir al-muttasil kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تتي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كان فسر المتقين كذا ليزوج في سورة الأعراف في سورة آل عمران عفوا يتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بيتي والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق يتي النجم الثاقب إن فاتا أفهم شيء كذا النجم الثاقب شيء يفسر الطارق متصل يتي أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق to kaga nan da yace bashiril munafiqin kai ma munafiqai bushara bi anna lahum azaban alima suna da azaba mai raddi to ga fassara su allazina malamai suka ce to yana yiwa ya zama to shi allazina marfu'i ne wato mubtadakin shi ya gabata kenan humul ladina yattakhiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin wadansu malamai suka ce a'a wato shi allazina nan maf'ulun bihi mansubun da fi'lu dhanbi ay azummu allazina yattakhiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin alladhina yattakhidhuna al-kafirin su ne waɗanda suka riƙi kafirai maƙiya Allah kafiri ai maƙiyan Allah ne ko awliya'a masoya min dunil mu'minina kuma bayan mu'minai kaga wannan matsala ce domin bai yiwuwa kana son maƙiyin Allah kuma kace kana son Allah ko ba haka ba eh masoyin maƙiyinka maƙiyinka ne maƙiyin maƙiyinka masoyinka ne ina fata an fahimce ni sha'ir yace tawaddu aduwi thumma taz'umu annani sadiqun laka inna ar-ra'ya minka la'ajibu yace tawaddu aduwi kana kulla kawanceceniya ta soyayya tsakaninka da makiyina thumma taz'umu annani sadiqun laka sannan kariya kace ni abokinka ne yace inna ra'ya minka la'azibu haqiqa ra'ayina yayi nisa zuwa gare ka yace walaysa akhi man waddani ra'ya ainihi ba dan uwata bane ba abokina bane wanda ya so ni lokacin da ya ganni da idonsa walakin akhi man waddani wa ana ghaibu hakikan dan uwana wanda ya so wanda lokacin da bana nan ina fata kun fahimce ni to dan haka dai a takaice allazina yattakhiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin sifa ce ta munafikai Allah ya bayyana muna su ba da sunayen su ba amma da aikin su an fahimce ni wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuna muna illar da take na farko Allah ya yi hani da wannan ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma anittum qad badat baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ونوريت لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال إلا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى سنة التي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض قال إلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين sannan kuma Allah ya fito cikin suratul mumtahana yayi bayani karara daki daki ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سوء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ashe kana da maki irin wanda yake son ka kafirce ma Allah to kuma ya za ka rike shi masoyi kaga ashe Allah subhanahu wataala yayi hari da wannan kuma Allah ya nuna muna illar da take a cikin kullu kubance da kafirai wanda kuma yanzu gashi nan abubuwa sai dai abin da hali Allah ce ayabtaghuna indahumul izza shin suna neman ɗaukaka ne da buwaya a wajensu an gane ko to kamar Allah yana musu musu ne domin kamar zaka je wato gari ne a ce gabas yake kuma kai ka kama hanyar yamma zaka ka zo wannan garin to kamar haka ne kana neman ɗaukaka wajen kafiri ka kayi asara domin shi izza tawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ce sai Allah ce fa innal izzata lillahi jami'a dukkan wata buwaya da ƙarfi da ɗaukaka yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah yana ba da izzan nan gawa ga wanda ya so wanda ya masa wanda ya imani da shi ya yi masa biyayya Allah zai bashi ɗaukaka kuma Allah zai bashi buwaya walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'mini ko ba haka Allah ya ce ba man kana yuridu al'izza falillahi al'izzatu jami'a qul allahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير da haka kenan kuskure ne ka koma kana neman ɗaukaka wajen wani bawan Allah har ka zo ka kaskantar da kanka ko ka saba ma Allah don kana tunanin wannan zai baka wani karfi shi kanci bai isa kare kanci ba lokacin da Allah ya nufi Allah ya nemi shi da haka wannan shine abin da Allah ake nuna muna ma'ana dai ana son a nuna muna cewa in kana neman ɗaukaka ka neme ta wajen Allah sayyidina Umar radiyallahu an yake cewa nahnu kunna qauman azilla fa a'azzana Allah bil Islam fa mahma talabna al-izzata bighairihi azallana Allah yace mu mutane da waɗanda mun zamanto ba mu da ƙarfi shine azilla don Allah ce laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla fa a'azzana Allah bil Islam Allah ya ɗaukaka mu Allah ya ba mu ƙarfi saboda addinin musulunci fa mahza talabna al-izzata bighayrihi azallana Allah da mun je min nemi wata ɗaukaka ta wata hanya ba ta musulunci ba sai Allah ya kaskantar da mu wanda gashi nan muna gani sai a laɓe da musulunci ana son a samu ɗaukaka ba a samu rike musuluncin gaskiya ka samu ɗaukaka Allah ya ganar da mu sai Allah ce wa qad nazzala alaikum fil kitab وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله سبحانه وتعالى يتي وقد نزل عليكم akwai qira'o'i guda biyu anan akwai qira'a waqad nuzila alaikum akwai qira'a waqad nazzala alaikum imam asim da imam yaqub cikin qurra guda goma su suka karanta waqad nazzala alaikum ina fatan kun fahimce ni sannan kuma sauran qurra guda takwas su suka karanta waqad nuzila alaikum kaga imamu nafi wanda warshe yake karantawa akan riwayarsa bai zo anan ba cikin masu karanta nazzala shi yasa in ka ɗauki alkur'ani wanda aka rubuta da warshi ko qalun sai kaga nuzzila aka rubuta ko ba haka ba wani lokaci za ta zo mabni lil maf'ul wani kuma za ka so za ta zamanto mabni lil fa'il kamar qira'o'in da suka gabata ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl nan ma akwai qira'a guda biyu ina fata an fahimce ni ibnu amir da ibnu kathir da Abu Amr su suka karanta wa qad wa aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nuzila ala rasulihi wal kitabi alladhi unzila min qabl to nan ga wa qad nazzala alaikum an gane ni in muka samu to wannan qira'a ya zamu fassara ta wa qad nazzala haqiqa ya saukar dole sai mun kaddara fa'ili anan domin wato yana bukatar fa'ili wa ya saukar shine Allah subhanahu wataala wa qad nuzila an sabkar ko ba haka ba to waye ya sabkar kuma Allah subhanahu wata'ala don babu wanda adda ikon da zai sabkar da alqur'ani in ba in ba Allah subhanahu wata'ala ba amma akwai malaman qira'at da suka yi wani littafi wanda Saudiya ta dauki nauyin sa wanda kursiyi ne na ilmi za a hada malamai na ilmi a Saudiya ko a duniya su rubuta littafi to sun yi tawjihul qira'at al-ashr ya za a yi kira'o'i guda goma idan suka zo a san yadda za a yi a haɗa su malaman misra sun yi wannan sun sanya masa suna qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr tunda yanzu an ce wannan kira'a ta zo da kaza wannan kira'a ta zo da kaza to a larabce ya za mu yi malaman misra sun yi su ko waɗanga malaman saudiya sai suka zo da shi a alqur'anance ya za a yi in muka samu kira'a mu samu kira'ar da a cikin alqur'ani ta zo da irin wannan to in mun ce nazzala alaikum Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar a gare ku shin wannan kalima ta zo nazzala a cikin Qur'ani ko bata zo ba su alqur'ani kawai za su duba ba a larabci ba ina fata an fahimce ni wanda shugaban su shine ustazu Dr. Ahmadu Sudais na kasar Saudiya to kaga sai mu duba cikin alqur'ani akwai inda Allah ce nazzala Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra kaga anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim kaga anzala nan ya zo kaga mun samu irin wacce wanda yace wal kitabil ladhi anzala min qabl wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila nuzila kaga wannan kalma ta zo a alqur'anance da haka ka wani zuci a ai qira'o'in nan ba gaskiya bane ko ko ƙarya ce ake yi babu wata qira'a qira'a guda ce saboda ka san waɗanda ba su alqur'ani da kyau suna da irin wannan gadaba ina fatan an fahimce ni inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga yace nazzalna to sai malaman nahu suka ce mu muna da abin faɗa a nan shin an anka ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi ina fa'ili sai mun samo shi kenan wa qad nazzala Allahu alaikum fil kitab ko ba haka ba sannan kuma to in an sabkar ni ne Allah ya sabkar abin nan da Allah ya sabkar shine al-man'u kenan wa qad nazzala Allahu alaikum fil kitabi al-man'a min mujalasatil kuffar ko al-munafiqin sannan kuma wa qad na- wa in mun ce wa qad nuzila alaikum fil kitabi to dan yana buƙatar wato na'ibul fa'il ne kenan wa qad nuzila alaikumul man'u fil kitab an sabkar muku da hani nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah wannan an malamai sun yi sabani domin an kala kala ce ba guda bace waɗansu malamai suka ce tafsiriya ce abinda ake nufi da tafsiriya ita ce wadda za ta zo abinda zai biyo bayan ta fassara sani kenan da aka ce an sabkar mi aka sabkar an idza sami'tum ayatillahi sai zamanto shine tafsirin abinda zai zo bayan ta kenan tatadammanu ma'na alqawl duna hurufihi tana tana kunshe da ma'anar magana amma ba a kawo kala ba abin nan da aka saukar an idza sami'tum ayatillah waɗansu malamai suka ce a ita wannan an ba tafsiriya bace wato muhaffafa ce min min thaqila kenan wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum asalin maganar annahu idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha mukhaffafa min thaqila sai aka shafe ta damiruha damiru sha'ni min al mukhaffafa min thaqila oh. wannan magana ce ta masu larabci an idza sami'tum ayatillah idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu bai kawo fa'ili ba wa yustahza'u biha ana izgili da ayoyin Allah dan saboda kowane na ya aikata zai shiga ciki bai ce wane ko wane ba yukfaru an kafirce wane ne kowa zai shiga ciki wa yustahza'u ana izgili da su to fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna tare da su to ya Allah ce ya saukar kina ai aya ta gabata ko ba haka nan bane ako aya ta sabka ta gabata a cikin mi a cikin suratu al-an'am Allah ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qaumi adh-dhalimin kaga hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar an gane wannan da kyau ko wannan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ce fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna tare da su hatta yaqudu fi hadithin ghairi har sai sun kama wata magana ta daban sun shiga wani zance domin zamnawa tare da makiyin Allah yana izgili da ayoyin Allah to bai dace ba kai fushi da huska ko ba haka ba ko kai fushi da zuciyarka a'a ce an kai ka tashi dan an ce kada ka zauna ba irin wannan marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman malamai suka ce sai in tashin zai haddasa ma bala'i zai zai iya kai ga a hallaka ka ko ya ja maka matsala babba to nan darura ce amma bai halatta ba kana da damar da zaka tashi ka zauna dan waɗansu malamai sun ce ai wannan aya mansukhiya ce ana iya azamna wato ana iya azamna tare da su koda sun ci gaba da izgili da ayoyin Allah sai suka ce ai Allah ya ce wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin zikra la'allahum yattaqun ai tunatarwa ne dan saboda ko tare wasu tsoron Allah kenan shikenan ya halatta ka zauna malamai suka ce a a ba zai yi ba to kaga izgili da ayoyin Allah kafirci ne ko ba haka ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce qul abillahi wa idza wa idza sa'altum wa to la yaquluna inna ma kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum duk mai izgili da ayoyin Allah ya kafirta ko kuma kai izgili da abinda alqur'ani ya karantar yace ayi to shi ba wannan kafirci domin mutumin ba da shi kake yi ba da wanda ya umurce shi kake lokacin da hijabi yake sabon shigowa kasashen mu an samu matsala ko ba haka ba an yi ta faɗar maganganu daban-daban waɗansu sun yi akan jahilci Allah ya gafarta ko ba haka ba amma yanzu fa ka gani sai kaga mace ta biya ana ce mata sannu ya aljanna da abin da ya kama da haka to wannan kafirci ne yin izgili da ayoyin Allah subhanahu wataala an gane ko waɗansu malamai suka ce to an idza sami'tum ayatillah inji ibnu ashu abin yana da alaka da ana karantawa suna izgili domin kamar Allah ya hada ne an gane ko sami'tum ayatin lahi kun ji ayoyin Allah ana karantawa yukfar biha su ko suna izgiri da ita ko kuma kun ji suna yin magana ba dole ba sai an karanta alqur'ani ina fata an fahimci ni ko ba a karanta ba indai ana izgili da shi kai abin da kamata ka tashi wanda shine ina ganin abin zai fi zai fi tafiya sannan kuma wasu malamai suka ce to anan Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi magana sai ya ce wato nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum idan kuka ji ko ba haka ba amma a cikin suratul anam sai ce Allah ce wa idara wa idara aita allazina yakhuduna fi ayatina tace in ka gansu sai malamai su zo nan sai ka ji nan kuma ka gansu to ka gari al'amarin yace a na farko zama tare da su bai na biyu in ka san in ka zamna tare da su za a samu wannan matsala to ka bari ina fata an fahimce ni domin in ka tabbatar daga abin da za su yi da an ganka za a tadda izgiri da ayoyin Allah to ka kauce shi yasa Jamaluddin al-Qasimi a cikin wato tafsirin sa Mahasinut Ta'wil yake cewa nan wannan ke nuna duk umurnin da aka yi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umurni ne zuwa ga al'ummarsa dalili kuma can cikin an'am da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ake wa idza ra'aita alladhina ra'aita anta الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك كا كا بيتي وإما ينسينكم الشيطان با فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أمانة ستي وقد نزل عليكم كادكم يتي بيتي وقد نزل عليك با كنن ياشا في الأمة قبا wanda in ka kai la'ayoyin alkur'ani suna sai akan wannan usulubi ya ayyuha nabiyyu idza tallaqtumun nisaa kaga annabi yace amma yace tallaqtum bai ce tallaqta ba an gane ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tutil kafirin wal munafiqin inna allaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbik inna allaha kana bima ta'maluna bai ce bima ta'malu ba يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم بيتي لك با إن فتا أن فهمت ده قلنا دي أسلمين القرآن وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ثلاثة إنكم إذا مثلهم إنكم كو idan idan kuka zamna tare da su misluhum tarkasu kuci ko ba haka ba domin nan an kaddarta magana kinan in taqudu ma'ahum idan antum misluhum an gane to sai aka shahi in taqudu wanda yake kamar jawab wato wato sharadi da wanda an ka shafe shi in kun zauna tare da su innakum idan misluhum Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun kenan wato in kunta tatlu min qablihi min kitabin aw aw khattattahu bi yaminika idan irtabal mubtilun sai aka shafe in wancan na jawabin to idan lartabal mubtilun zai maka cewa akai abinda an ka shafe na sharafi malamai suka ce innakum idan mithluhum an gane ni ita idan nan mulghatun an jefar da ita sai zamanto innakum shi inna dama kum sunanta ne mabniyun nada ya kamata a mai fatha don inna Allah ko ba haka ake cewa ba mithluhum sai zamanto ita ba ta aiki ba kamar tsakiya aka sata amma akwai wata qira'a da take shadda ce innakum idan mithlahum an gane ni sai malamai suka ce to saboda shi idan mabniyun na to tunda an yi idafa ta mithla zuwa gare su wanda an kai idafa zuwa ga mabniyun shi ma sai kuma mabniyun an gane ko innakum idan mithluhum inna Allah haqiqa Allah jami'ul munafiqina zai hada munafikai wal kafirina da kafirai fi jahannama jami'a a cikin jahannama gaba daya subhanallah ka kusan wannan gamuwa za a yi mugunyar gamuwa ko ba haka ba dalili kuma saboda sun hadu akan wasu abubuwa na farko sun hadu akan kafirce ba Allah ba su yi imani da Allah da ranar karshe ba ko ba haka ba na biyu sun hadu akan izgili da ayoyin Allah to kaga ya cancanta ko Allah ya hada su a wuri guda sai Allah ya ce alladhina yatarabbasuna bikum
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين ما لم يسكت تنا da mataki guda uku na i'rabi in ka ga dama kana iya ɗauka allazina sai ya zamanto badalina na allazina qablahu ina fata an fahimce ni wato allazina sun ka bata da an ka ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima allazina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin to kaga na sai zaman to mansubi na domin bashiril munafiqina shi munafiqina maf'ulun bihi mansubun ne ko ba haka ba wa alamatu nasbihi liya to sai ce allazina shi ko allazina sifa ne na mansubi ita ko sifa tana bin mausu to kuma yanzu allazina sai zaman to mansubi na domin wato ma'tufun akan akan wancan mansubi ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a shi nan allazina marfu'ina wato mubtada kin shi an shafe shi wato humul ladina yatarabbasuna bikum an gane ko haka zaka iya dauka shi ko kuma ka dauke shi akan an shafe wato wato me yake da suna an shafe masa fi'ili na zargi ai azumul ladina yatarabbasuna bikum waɗansu malamai suka ce a'a abin da ya kamata a ɗauke shi wato majruri ne zai iya zamantowa majruri domin akwai inna Allah jami'ul munafiqina ko ba haka ba to tunda jami'ul munafiqina nan an yi idafa ne to da haka sai ya zamanto idafan nan da an kai allazina yatarabbasuna bikum majrurun ne wannan shi ma bayani ne lugha amma dole sai an yi dan alqur'anin balarabi ko ba haka ba Allah ya saukar da shi da larabci in mun ce ba za mu wannan bayanin ba kuma akwai matasan da tayi bayan mutuwar mu za su zo ko ba haka ba sannan wannan kasan ba mu san iya inda zai je ba to dan haka dole kowa a bashi nashi haƙi in an zo wajen mai balaga a dan mai in an zo wajen mai bayani kan gado a dan mishi ko mu ce fiqhu in an zo kan hadisi wanda ya fassara aya a yi bayani in an zo kan ayoyi a yi bayani in an zo kan waɗansu ababe da suke da muhimmanci a yi bayani saboda alqur'ani na kowa da kowa ne sai Allah ce allazina yatarabbasuna bikum su ne waɗannan waɗanda suke jiran musiba ta same ku kaga ya ce suna jira gare ku bai faɗin mi suke jira gare ku ba ko ba haka ba amma a cikin suratul tauba sai Allah ya bayani abin da suke jiran su same su an gane ni qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn dama musiba biyu suke jiran su same ku na farko shine suna son wato ku mutu in kun mutu an huta ko ba haka nan bane ana jira a mutu wani mutum duk wanda Allah ya ma daukaka abin da ake jira gare ni mutuwa ba sai malami ba mai kuɗi wallahi ana jiran ya mutu ko ba haka nan bane ana jiran ka mutu makiyanka suna nan suna jiran ka wuce a huta in ba kai mai mulki ne jira akai ka mutu ko ba haka nan bane duk duniya babu shugaban da shugaban kasar duniya wanda ba a jiran ya mutu domin akwai masu son wurin shi ko ba haka nan bane duk duniya babu sarkin da ba a son shi mutu domin akwai masu son wurin shi duk duniya da zaka samu malamin da ba a son shi mutu in dai shina da wani tacewa a cikin al'umma domin akwai makiyan musulunci a kuma su su haurin malam ko ba haka nan bane ana jiran shi mutu duk mai mata mai kyawu ana jiran shi mutu domin suna nan suna addu'a Allah kashe mijin mai kyawu ko ba haka suke cewa ba to Allah ya kyauta an gane ko sannan Allah ya ce wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir musiban nan dai suke jira ta same ku shine addawa'ir jam'i ne na adda'iratu li'annaha tadur rikitocin duniya wato jujjuyawa ne suke yi yau in sun yi daɗi gobe su yi wahala ko ba haka ba shi yasa hariri yace wato waqa'u shawa'ibi shayyab wad-dahru bin-nasi qullab in dana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataghallab fala tasiq bi wamidin min barqihi fa huwa khullab واصبر إذا ما هو أضرى بك الخطوب وألب فما على التبر عار في النار حين يقلب kaji hadidi abin da ya faɗa bayanin suna da yawa fa mu tayi cikin shi yace waqa'u shawaibi abkuwan musibu shayyab shi yasa nayi furfura dan tambaye shi an kai na san ka fa kai baka yi tsoki shekaru masu yawa kuma yanzu ga shahurura ta bayyana yace wallahi musibar duniya ce wad-dahru bin-nasi qullab shi zamani game da al'amarin mutane kullab mai yawan juyawa ne an ko ba haka ba shugaban kasa ya koma talaka talaka ya koma shugaban kasa in dana yawmal li shakhsin in zamani yayi yayi ma da'a harkoki sun tafi da kyau fa fi ghadin yataghallab gobe sai ka jarin jayika yace to fala tasiq kakka yadda kakka amince bi wa midin da hakke hakken nan alamomi walƙiyar da shi kai min barqihi hasken wato walƙiyar zamani fa huwa khullab yace huluqu ne hadarin kaka ko ba haka ba yace to wasbir kai hakuri idza ma huwa adra bika alhutub in ya koro ma musibu ya hukko masu ko ba haka ba sai mu ce to ba a sifar da zamani shi yake koro su wa allab kuma ya tattaro masu ya ajima matsaloli wuri guda sai ka ce Allah ka kashe ni ma ina ganin al'amarin na yafi sauki yace fa ma ala tibri arun fi an-nar hina yuqallab yace ai ita zinariya ba ta da laifi lokacin da aka juya ta cikin wuta duk inda an ka juya in ta taba wuta sai kaga ta canza kama kenan ba laifi na bane al'amuran rayuwa ne suka yawa kenan alladina yatarabbasuna bikum suna nan suna jiran musiba ta same ku ko ba haka ba suna nan suna jiran zamani ya juya an gane ni yatarabbasuna bikum ad-dawa'ir alati to fa in kana lakum fathun min Allah idan Allah yayi muku budi an gane ko qalu alam nakum ma'akum sai su ce ashe ba tare da ku muke ba ko ba haka ba saboda shi matsalar munafiki kamar bai son yayi asara ne kullun yana son ya ci riba shi yasa bai son ya nuna yana tare da masu imani ɗari bisa ɗari kada a samu matsala ya zama su za su samu nasara kenan yayi asara ko ba haka ba wa in kana lil kafirina nasibun idan kuma kafirai su addarabo ta koma kenan ta canza zane ko ba haka ake cewa ba qalu alam nastahwiz alaikum sai su ce alam nastahwiz alaikum ashe ba mu samu iko akan ku ba an gane ko kenan mun samu iko akan ku na damar mu kashe ku wannan tana yiwa lokacin da aka je wajen yaƙi aka kama wani za a iya kashe shi munafiki ya kama wato kafiri sai ce kai tafi zuwa abinka mu al'amarin nan mu ma yin shirye da muke yi wa namna'kum minal mu'minin kuma muka kasance muna hana ku da mu'minai malamai suka ce tana yiwa wannan ƙarya ce suke yi su ce sun hana musulmai su kashe su ko ba haka ba tunda su dama ba zuwa wajen yaki suke ba ba abin ya sha musu kai ba to ta ina suka hana su tana yiwa ƙarya ce ko kuma tana yiwa sun faɗi wannan saboda dama suna kawo matsaloli suna gaya ma mu'minai wato suna gaya ma kafirai khuttar da mu'minai suke akanta to kaga wannan ai taimaka musu ne kaga ma ai sun hane su ne daga gare su koko suna kuzuzuitar da kafirai a wajen muminai su ba su tsoro allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga an yi kokarin wato rangontar da musulmai amma suka zabura to kaga wannan ai mushkila ce ta suna suka hada don saboda tana yiwa wannan maganar wanda zai saurara sai ya koma baya Allah subhanahu wataala ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin kullun za su kawo maganganun da za su kawo matsala ko ko su fita wajen yaki sai an zo za a kaura kamar yadda Abdullahi ibn Salul ibn Ubay ibn Salul yayi a yakin Uhud ko ba haka ba ya dawo da sulusul jaysh kashi ɗaya bisa uku na rundunar yaki ya dawo da ita kaga wannan ai wannan na akum minal mu'minin da ina fata an fince ni ونمنعكم من المؤمنين mun hana muminai su kai gare ku ta hanyar muna ɗaukar labarai daga gare su muna kai muku sannan kuma muna ba da shawarar da za ta sawa musulunci ya koma baya to wannan a takdiri tana yiwa da gaske ne tana yiwa ba da gaske bane amma munafikan tana yiwa suka so kashi biyu alam nastahwiz alaikum malaman luka suka ce nastahwiz an gane ni asilin wato a cikin ka'idar larabci huruful illa abinda ake cewa huruful illa da wawun da ya'un da alif ko ba haka ba wani malami mai mai mai hikma yace al illa shine al marad ko ba haka nan bane rashin lafiya yace to da aka ce musu huruful illa ko san komai yasa muka ce a'a yace in ka karanta wawun da alif da ya'un sai ka ce wai in mutum bai da lafiya wai yake cewa to kun san wannan falsafa ce ne ko ba haka ba to idan harafin da ya kasa suna da fatha an gane ni harafin da ke gabansu kuma yana da fatha to za a mayar da su alif ma'amakon a ce istahwaza ya kamata a ce istahaza misali istajaba asalin shi istajwaba domin daga aljawabu ne to a larabci hake ake yi istaqama asalin shi istaqwama ne sai an ka ce istaqama amma wanga istahwaza mako ce istahaza sai an ka ce istahwaza wannan shine alqur'ani amfani da shi amma an samu waɗansu larabawa suna amfani da istahaza a cikin larabci amma da shi alqur'ani duk inda yazo istahwaza ya amfani ko cikin suratul mujadala Allah ce istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah ko ba haka nan bane to nan ma sai Allah ce qalu alam nastahwiza alaikum za su ce ashe ba mu samu iko akan ku ba wa namna'kum minal mu'minin sannan muka hane ku daga mu'minai ma'ana muka hana mu'minai su wato su samu iko akan ku ko ku su tabbatar da burin su akan ku Allah subhanahu wata'ala ce fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyama Allah zai yi hukunci tsakankaninku ranar tashin alkiyama a tsakaninku Allah zai yi hukunci tsakankaninku da ku dawa tsakanin munafikai eh tsakanin munafikai da masu imani ko ba za a yi hukunci ba a rarrabe a nuna wannan munafiki ne wannan kuma kafiri domin wannan mumini ne domin su kafirai da mu da su ai ta kare ko ba haka nan bane su a bayyane suke an san su innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ba haka nan bane to su ko mu'minai fa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ai an hukunci to amma su kafirran munafiqai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kenan fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah Allah zai hukunci tsakankanin munafikai da masu imani a tantance gaskiya da ƙarya wannan jinin su da Allah subhanahu ta'ala ya ba su damar da suka kare shi an gane da ko suke ganin suna da dubarar da za su kare jinin su a nan duniya to fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah Allah zai rarrabe a nuna waɗannan munafikai ne ba masu imani ba waɗansu malamai suka ce a'a fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyama Allah zai hukunci tsakankaninku domin ya kawo kafirai kuma ya kawo munafikai inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a sannan da ku masu imani Allah kuma zai yi hukunci tsakankanin bayi gaba daya da haka zance ne mafi inganci Allah zai yi hukunci tsakankanin bayi alaysa Allahu bi ahkamil hakimin da haka Allah zai yi hukunci ranar tashi alkiyama tsakanin kowa da kowa walan yaj'al Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah subhanahu wa ta'ala ba zai sanya ba lil kafirina ga kafirai 'ala al mu'minina akan masu imani sabilan hanya to wannan hanyar nan ne malamai suka yi sabani akan wace irin hanya ake nufi waɗansu malamai suka ce wato walan yaj'al Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai ba da iko ba as-sultan ko wato Allah ba zai ba da iko ga kafirai ba akan muminai sai waɗansu malamai suka ce to nan abin da ake nuhi al-kafirina da al-mu'minina su ne mutanen da suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ce wato al-inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a alladhina yatarabbasuna bikum kaga nan ana magana ne akan munafiqan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kana lakum fathun min Allah Allah ya kire shi fathun saboda abu ne wanda akwai cin nasara ko ba haka ba akwai tai wato iko addinin Allah zai ci gaba shi yasa Allah kire shi fathun amma da yace in kan lil kafirin nasibun saboda abin duniya ne zai gushe babu wani amfani bayan shi ko ba haka ba to amma walan yaj'al Allahu lil kafirin alal mu'minina sabila shin mu'minan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi da munafikan zamanin sa in haka ake nufi in waɗannan kafirai ya zo shi kenan malamai suka ce to babu matsala dan Allah ya yi musu alkawari kuma Allah ya cika ko ba haka nan bane an zo badar Allah ya taimake su walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla sannan Allah ya ba su mulkin duniya sun zo sun mallaki duniya sun tabbatar da mulkin su to ya sai zamanto su ake nufi amma kuma wadansu malamai suka ce a'a alal umum ne walan yaj'al Allah lil kafirina alal mu'minina sabila Allah ba zai ba kafirai iko ba akan masu imani to amma in muka dubi wannan lokaci yanzu sai muga akwai matsala zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi su suke mallakar al'amarin su zamanin Abubakar radiyallahu an da Umar da Uthman da Ali al-khulafa ar-rashidun musulmi su suke mallaka al'amarin su ad-dawla al-umawiyya musulmi sun yi mulkin duniya ko ba haka ba an ka zo daular abbasiyya musulmi sun yi mulkin duniya aka zo daular andalusiyya wadda ta yi rayuwa ta da daular abbasiyya suka yi mulkin duniya aka zo a daular turkiyya musulmi suka mallaki duniya rasha ta yi zama ƙarƙashin musulmi turai ta yi zama ƙarƙashin musulmi wani yanki na turai ko ba haka ba har wajen ƙasashen china sun zama ƙarƙashin musulmai to amma yanzu kuma ga nan mun zan dai ga nan kamar bid'a da ake cewa bundi ko wutsiya ba mu da ta cewa abinda aka ga dama shi ake gaya muna ko ba haka nan bane sai mun yi hulɗa da kafirai don ba mu iya yin makamai kaga dole sai mun je wajen su mun ce shine wannan su ma ba su gane ba ai sayan makamai ga kafirai abin ne wanda zama to wajibi tunda kai baka da ilimin da zaka yi to amma da aka ce Allah ba zai sawa ba to ya an kai kuma yanzu kafirran suna da iko a kanmu to nan da malamai suka yi ta'wila da dama waɗansu suka ce abinda ake nufi Allah ba zai ba su iko ba wato matukar muna rike da addinin mu matukar mun rike addinin mu da gaskiya an gane ba mu yi aiki da barda ba to haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu a kansu amma in muka saba ma Allah to za a samu matsala kamar yadda aka samu matsala zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Uhud matsala ta zo ko ba haka ba an fara kashin kafirai lamari ya baci ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ha Allah ce awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum sannan a Hunain kuma an jarrabe mu ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce laqad nasarakum Allah fi mawatin kathira wa yawm Hunain id a'jabatkum kasratukum can Uhud saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa aka matsala nan ko ana ganin a yanzu an yi yawa an manta da Allah kam min fi'atin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله في أنك دعوانا دي أيو لن نغلب من قلة جعلت ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين تو أما دا أكا داو أكا بي الله سي الله سبحانه وتعالى يتمكيس to wannan sai malamai suka ce to wannan yake nuna cewa sai in mun yi banna kamar yadda wato Allah subhanahu wataala ya dauki alkawali manzon Allah ya tambayi Allah abubuwa guda biyu yace yana roƙon Allah kada Allah ya halakar da al'ummar shi gaba ɗaya ta hanyar yunwa Allah ce na ɗaukar maka wannan yace Allah kada ka halakar mini wato ka ba kafirai iko akan al'ummata Allah ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan baka wannan wa Allah usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum bayda nan ba kai ake nufi ba ana nufin wato wato wato filin su ko kasar su sai Allah subhanahu wataala ce walau ijtama'a alaihim min aqtariha ko da duk makiya sun ce su kewaye mu gaba ɗaya su kare da mu aw min baini aqtariha rawi yayi shakka ce ko ko ana nufin sassan kasa gaba ɗaya Allah ba zai bashi ikon ba ya halakar da mu hatta yakuna yuhliku ba'dhum ba'dha sai dai musulmi sun kai lokacin da suka fara hallakar da junansu wa yasfi ba'dhum ba'dha sashin su ya kama sashi ya ribance shi mai da shi fursunan yaki to nan za a ba makiya dama akan mu wannan hadisin yana cikin sahih muslim to kaga wanga hadisi shi zai nuna muna cewa ashe laifin mu ne yanzu lan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila hatta yakuna yuhliku ba'dhum ba'dha wa yasbi ba'dhum ba'dha wannan shi ne abin da ya same mu an gane ko kenan in mun bi Allah ba za a samu wannan matsala ba amma ibnu jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala yace walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minin sabila yace al hujja an gane ni nan sabilan ana nuhin wato Allah ba zai ba su hujja ba akan mu domin muke rike da gaskiya su ko su rike da ƙarya kenan babu da za samu hujja akan mu ibnu al-arabi yace kai wannan bai yi ba in dai an ce hujja ce ranar tashin alkiyama bai da fa'ida domin dama mun san ranar tashin alkiyama wake da gaskiya mu kenan zancen ka ce wato fallahu yahkumu bainakum yawm alqiyama wa lan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al-mu'minin sabila fi yawm alqiyama yace wannan bayanin duk da yake ibnu jarir al-tabari shaykhul mufassirin ne ko ba haka ba ibnu al-arabi al-maliki akwai ibnu arabi akwai ibnu al-arabi kai hattara malamai masu suna daban-daban cikin musulunci ko ba haka ba za ku iske waɗansu sunan sun yi kama ba ɗai bane yana da kyau ɗalibin ilimi ya bambanta in an ce ibnu al-arabi da alifun da lamun shine malamin malikiya wanda yana da littafi wato al-awasim min al-qawasim sannan kuma yana da ayatul ahkam an gane ni fassara ayoyin da sun kai bayanin hukumce hukumce na fiqh daban akwai ibnu arabi wanda yake bai wato sunan shi bai da alif wallam shi ko wannan sufi ne sufi ne kuma wanda ya wuce iyaka cikin sufanci suna daga cikin wanda ke ganin komi ma ya koma Allah to kaga dole kai bambanta da tsakanin ibnu arabi da ibnu arabi an gane dole ka bambanta da at-tabari tabari guda biyu ne akwai at-tabari shaykhul mufassirin akwai at-tabari ash-shafi'i shi ma yana da tafsiri ayatul ahkam dole ka bambanta tsakanin ibnu al-qayyim akwai al-jawzi akwai al-jawziya al-jawziya shine wato ɗalibin shaykhul islam ibnu taymiyyah amma duk da cewa suna cakuɗa su san akwai sai wasu malamai suka yi wasu je ibnul jauzi da kuma ibnul qayyim don abin maza tsakankanin su to da haka zaka samu malamai akwai kuma ibnu hajar akwai ibnu hajar al asqalani akwai ibnu hajar al haytami akwai ibnu kasir qari akwai ibnu kasir al mufassir wanda ake yawan faɗarsa a cikin tafsiri in an ce qira'a na qira'a daban an gane ni wato ibnu kasir kin ba ɗaya bane tsakankanin su akwai shekaru sun kai sun fi ma kusan 500 ko sun kai 500 dan haka ibnu kasir alqari ya gabata an gane ko shi ko ibnu kasir almufassir shine na baya baya dalibin shekul islam ibnu taymiya da haka malaman nan sai kun yi hattara in kun ji an faɗi malam wani in an ce al-ghazali akwai imamu al-ghazali wanda ya jima da mutuwa sufi akwai imamu al-ghazali wanda bai jima da rasuwa ba nan na ƙasar misra wanda ya ma rayu tare da mu da haka kaka kwashi littafi da an ce kaza kai ka ce malam wani an gane ko to shi ibnu al-arabi wancan maliki yake cewa magana cewa yawmul qiyama bai yi ba kawai walan yaj'al Allahu lil kafirin ala mu'minina sabila ya kamata a dauke shi wato a matsayin hujja ce Allah ba zai ba su ba akan mu amma ba za a ce ranar tashin alkiyama ba ko a nan duniya ko a lahira ba su da hujja akan mu ina fatan kun fahimce ni waɗansu malamai suka ce walan yaj'al Allahu lil kafirin ala mu'minina sabila Allah ba zai ba su iko ba bi mahwi dawlatil mu'minin Allah ya shafe daula ta musulmai gaba ɗaya zaman to babu musulunci sai kafirci domin himin hikima Allah ta gudana kafirci da musulunci sai sun yaƙi juna ko ba haka ba kenan an ce yau kafirai sun shafe mu mun mutu kenan babu musulunci a ba zai taɓa yiwuwa ba to lan yaja alallahu lil kafirina ala al mu'minina sabila bi mahwi dawlatihim kamilan shi yasa Allah ce al yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون المهم دي نن بدا أشاف دولة مؤمنين بقباء سيمي سيدي سيزمن توسو سامو تنولي لوكتي وتلك الأيام nudawiluha bainan nas wata rana musulmai su samu karfi sai sun sa tsammanin bai yiwuwa a zo a rinjaye su su koma suna saba ma Allah su yi sakaci su mai da haram halal ai ta ƙarya ta ƙarya a ɗauki musulunci amma akwai wata niyya da ake son a cimma ana ganin wai za a yi ma Allah wayo kuma a cuci bayan Allah sai cikin tafiya ka gane ba addinin musulunci ake so ba to nan sai Allah subhanahu wataala ya bar kafirai su zo su kiɗa muku kashi ko ba haka ake cewa ba eh su yi muku dukan tsiya su bautar da ku su yi muku walakanci gashi nan ana walakantar da ku ana gaya muku abin da ake so ba ku da mai cewa shugabannin ku sun zan bayi to balle kuma talaka Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wannan aya ɗan uwa musulmi malamai sun fitar da hukumce hukumce da dama a kanta suka ce da Allah ya ce walan yaj'al Allah lil kafirina ala al mu'minina sabila wannan yana nuna cewa bai halatta ba musulma an gane ni ta tabbata akan karkashin kafiri ko kuma kafiri ya auri musulma domin zai samu iko akan ta ko ba haka nan bane mace rauni gare ta za a rinjaye ta to shi yasa Allah ya hana wannan sai suka ce to ga wata aya da ta hana wannan muna da ayoyin da suka zo karara ko ba haka nan bane wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu suka ce to walan yaj'al Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila ya haramta wato musulma ta zauna karkashin kafiri sannan kuma wannan zai nuna cewa idan mutum ya yi ridda to auren shi ya katse shi ke nan babu aure an gane ni domin ba a barin musulma ta ci gaba da zama karkashin wa karkashin kafiri ku kuma namiji da ke da aure sai Allah ce wala tumsiku bi isamil kawafir sannan Allah ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna amma wannan za mu yi takhsisin shi da wa da ahlul kitab domin su ahlul kitab an halatta muna mu auri matansu aurensu ba zai yi abin nan ba amma dai su ne ba a halatta musu su auri matanmu ba ina fata an fahimce ni wannan da shi ne wani bature ya zo yana sukar musulmi ce kai musulmi son mata kun ce wai matan ahlul kitabi mu matan mu ya halatta na gari amma mu kuma haram ne mu aure matan ku wato kun gane matan mu wato suna da kyau ko son mata gare ku sai musulmi ya ce mai to a ba haka nan bane abin da yasa aka halatta mu musulmi ya aure ahlul kitab yahudawa da kiristoci ko ba haka ba waɗanda akan addinin kiristanci da yahudanci ya ce saboda sun yi imani da Musa sun yi imani da Isa kenan sun yi imani da annabin waccan matar ya ce to amma ku kuma ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai mu ba ku dama ku aure matan mu ya ce a wannan babu ta site ko ba haka nan bane ake cewa a site ba za ta yi wa ba ina fata an fahimce ni malamai kuma suka ce gaba da cewa to miye hukuncin wato baturen da yana da bawa sai yan musulunta aka ce to in akwai daular musulunci za a kwato shi da karfi ko kuma kafiri yana da bawa sai ya dabbarar da shi ko ba haka ba yace mai anta wato wato hurrun an zuburin minni kai in mutu dani ko ba haka ba to yanzu kuma sai bawan yan musulunta malamai suka ce za a yi kokari a tsamike shi daga gare shi domin bai dace zauna karkashin musulmi bai dace ya zauna karkashin wa karkashin kafiri ba don Allah ya ce walan yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila sannan kuma da wannan malamai suka ce babu gado tsakanin musulmi da kafiri an gane ni balle ka zo ka kwato kuɗi ɗanka ya mutu kana kafiri ka zo ka ɗauki dukiya mai yawa ko ba haka ba dan walan yaj'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila sannan suka ce babu wilaya ta kafiri da musulmi ko ba hakan ba wilaya ta daura aure ko ba haka nan bane wilaya ta a bashi dukiyar maraya ya rene shi duk bai halatta ba yanzu ko gashi nan nan suke zakkuwa su sun ce namiji ya auri namiji mace ta auri mace akwai haihuwa babu sai su zo nan kasashen mu na Afirka gidajen marayu suna ba da kuɗi suna ɗauka ƴaƴa suna tafiya da su walan yaj'al Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila ku ba da yaron mutane a tafi da shi a can su zo su ɗauke shi su kafirtar da shi wallahi ya kamata a ɗauki mataki akan wannan in kuma ba a ɗauki mataki ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san hukuncin da ya dace da kowa malamai suka ce to amma wannan za a yi takhsisikin shi don wato walan yaji ala Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila za a yi takhsisikin shi da irin waɗansu abubuwa waɗanda shari'a ta ba su wa tsakanin mu da kafirai wato akwai al mukhalata shine mu yi mu'amala da su an gane ni to ba shine ba wato mu so su a cikin zuciyar mu sannan in suna iyayenka ko ba haka ba idan suka umurce ka da abu in babu saban Allah a ciki to dan baka ce lan yaji ala Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila mu ce ƴaƴa su daina yima wato iyayensu biyayya in suna kafirai a'a in dai ba a cikin sabon Allah bane ya halatta dan Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa mu yi musu biyayya ko suna musulmai ko suna kafirai ko ba haka nan bane domin da yazo ce wa bil walidaini ihsana bai ce kafirai ne ba bai ce musulmai ne ba ko ba haka ba sai malamai suka ce to tunda Allah bai bambanta ba kenan yana nufin duk gaba daya domin tarkul istifsal fi hikayatil hal yunazzalu manzilatal umum fil maqal dole za a kyautata musu wasiya ce ta Allah kuma ba gare mu kaɗai ba ko bani Isra'ila aji musu wannan umarni wa iz akhadna mithaqa bani Isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا amma in suka zo wajen sabo to nan kan ba za a bi su ba wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ala alla tushrika bika kuma cikin suratul luqman li tushrika ka koma kuma cikin suratu al-ankabut mutashabihatul alfaz al-qur'aniyya to dan haka dai a takaice yan uwa wannan aya ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai sati mai zuwa Allah kai mu rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh